da an zo ma ba za a gan shi ba wala ya kata suru ala isnadil mayyit min kalfi zarihi bit turabi yace ba a takaita wajen kare bayan mamaci da turbaya wahadahu ita kadai mace kuna daukasa a zuzzuba ce ba a yi sai an saka wasu manya-manyan duwatsu ko tubala da za a sassaka a kakkare a kakkare da kuma sai a samu kasar wanda aka kwaba sai a daddaure a daddaure kamar gini shikenan da annahu idza kharajat al asabatu idan abubuwan da suke jikinsa wato na ruwa idan da za su furfuto in ƙasa aka saka idan abubuwan da suke jikinsa masu ruwa ɗaita da suka nannarke suka fita ya ta hallalu turabu to sai wannan turɓaya da sai ta jiki da sai ta rogaji bina da wata bina da wace ha wato sai ta rogaji akan wannan kwaba da aka mata ruwan jikin mamaci da in ya tsatsafo mamacin yana narkewa to sai ƙasar ta narke to in ta narke fa yastal qilmayitu ala zahiri sai kurma mu ce fadi sai ya rigingina kuma in ya rigingina to ba haka ake so ba fa yamilu an jihatil qiblati sai kuma ya zama ya kauce daga fuskar alqibla wal maqsudu abinda ku ake so ake nufi da wamu hu mustaqbilaha ya dawwama yana fuskantar alqibla kawai abinda ake bukata kenan naka idan aka sa ƙasa kuran a cikin fake ba a sa tubala an kare shi ba to lokacin da ya narke yi wani abu wani ruwa daga jikinsa ya farfita ƙasar ta narke toro gajewa za ta shi ko sai ya faɗo in ya faɗo cikin uwar shikenan sai ya ribni rigingina kurin haka zai dawwama kuma ya bar fuskar alƙibla ya ce to ba haka ake so ba ana so ya dawwama ne mustaqbila ha yana mai fuskantar alƙibla hatta ya fana har zuwa lokacin da zai ƙare wato ya diddige ya zama ƙasa gaba ɗaya au ya ji alallahu ta'ala ma ya hata kuma Allah ya sa abin da ya zaɓa daman lokacin da ake haihuwar mutum a nan matsalar take dama akwai jarasim da Allah yake halitta a jikin ɗan adam jarasimu ɗinnan ƙwayoyi ne jams Allah yake halitta a jikin mutum lokacin da za a haife shi duk jarasimun suna nan bayan an haife shi ana haihuwarsa halitta ce Allah halicce ta da yawa ana yanke masa cibiya da sai su zo su dandazo a jikin gurin da aka yanke din sai su dandazo a gefen ido saboda fatar gurin tana da rashin kwari sai su dandazo a baki sai su dandazo a hanci sai al'aurarsa duk to nan da nan sai su ɓace a jikinsa su ko masu saurin haihuwa ne yanzu wannan jarashimu din idan guda dubu suka bumbunto jikin mutum kafin minti biyar sun zama miliyoyi sai su haɓaka sabin ya ce da su ku zauna kowannen su zai iya narka ɗan adam amma sai Allah ya hana su shike naka za su zauna jikin mutum sai a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya na rayuwarsa su wayannan jarashe mun suna nan na rayuwar yau da gobe suna ta tafiya su ma wanda zai ka ci abinci su narkar da abincin jikinka da wane ne duk ana tafiya amma wayannan suna nan to ba zai bashi shi aiki ba sai an fasa kukan mutum ana ɗaukar ran mutum sai tashe shi gaba ɗaya sai su kewaye jikinsa kakaf sai su ci gaba da rayuwa su kuma sauran dukkanin wato wato jihatul ko jihazul mana'a da suke faɗa da larabci wanda da turanci ake kira defense mechanism kwayoyin halitta masu yaƙi da cututtuka su kuma nan take za su daina aiki kakaf ba wanda zai ƙara motsi dama su suke yaƙi da kowace irin cuta ta shiga jikin mutum shi yasa yanzu ƙasashen turai da suke da bincike na ilimi da aka shiga cikin tababar menene mutuwa motul demag au motul kalbi mutuwar zuciya ko kuma mutuwar kwakwalwa don kwakwalwa tana da stem wato wani wani kututtire na kwakwalwa shine in ya mutu daina aiki mutum ya mutu ko in zuciyarsa ta daina aiki so da ka wata nahiyar ta duniya zuciyar ce za ta daina aiki ko da wannan kwakwalwar tana motsi to mutum ya mutu inda wani zai yi ta'addanci na kashe shi a kai matsayin da zuciyarsa ba ta aiki amma wannan tana aiki alkali zai yanke hukuncin ya kisan kai an kashe wannan wani gurin kuma suka ce a'a idan wannan kututturen yana motsi zuciya ta daina motsi to mutum yana da rai to kowanne shine motul kalbi au motul dimak ana targima a duniya akan menene za a tabbatar da mutuwa to yin shi suka gano cewa jihazul mana'a wayannan ƙwayoyin halittar masu yaƙi da cututtuka wanda duk abin da ya shiga jikinka daman sojoji ne gashi nan a shirye sahu-sahu da makamai da abin ya shiga za su shiga ya ƙasa ai daugawa idan wannan rundunar bataliyar ta gaza to rundunar ta bi tafi wannan ƙarfi ita kuma za ta fito ai ta ɗauki ba da ita to idan abin ya fi ƙarfinta ta uku ita ce mai ɗauke da igoji da komai yadda ka san ana yaƙi da igwa da komai haka suke yaƙi da cututtukan da suke jikin mutum a dinga ɗauke ba da suna ɓarin wuta to idan suka gaza to mutum zai faɗi rashin lafiya dole sai likita ya shiga duk abin da kaga ka kwanta likita duba ka sai wayannan sun gaza aiki sannan miliyoyi Allah ke halittar su to wayannan kwayoyin halittar to mutum yana mutuwa ba wanda zai ƙara motsi to sai suka gano kawai ana so a tabbatar an mutu a bincika su da an ga sun daina motsi wanda ya halicce su ya sa aiki ya ga musu aikin shi ya kare shi kenan ba za su ƙara ba to sai a tabbatar mutum ya mutu su kuma wayancan jams ne jarashin ɗin su kushe shi tashi to shine in aka bar mutum ya samu awanni sai ga ya fara kumbura saboda wayannan su kuma aikin su kenan dama an zuba su sune sinadarin narkar da mutum idan an saka shi a kabari za su fito duk sai su narkar da kawai sai izo ya zagwanye sai ya kwakwabe izini sai kunne ya kwakwabe sai hanci ya kwakwabe sai dimbarin baki shi kwakwabe sai ciki ya kumbura sai dargaje shi kenan sai hannu kafaɗa ta fita daga jikin hannun wani daga jikin wato dantse ya fitar daga jikin kafaɗa so da ka sai cinya ta fita wannan ta fita duk shi mutum ya wargaje ana tafi ana tafi shi kenan sai ga mutum ya juye ga baki ɗaya ya zama kamar da gwalo daga nan shi kenan sai kuma ya juye sai zama ƙasa to wannan aikin su kenan da abin da aka saka ya mutu to sai su sai su narkar da shi sai komo uwarsa ta asali ƙasa saboda haka dai haƙe-haƙe da za a yi da wani abubuwa da sai a yi ta haƙa haƙa ba komai saboda da babu wannan tun daga zamanin adamu alaihissalam zuwa yau to da duniya ba za a samu inda za a yi wato gine-gine ko na abu don kowa yana nan yanda yake shi kenan abubuwa sai ƙasa ta yi kaɗan wani sai shirya wannan sai abin inarkar da mutane to waɗansu su kuma wanda Allah ya ba su wani abu to suna mutuwar wannan suna tare su ce ba za ku narka su ba za ba abin da zai taɓa jikin haka za su gama su ma ba za su yi tasiri ba kamar yadda yana dare ba su yi tasiri ba bayan ya mutu ma ba za su yi tasiri ba shine sai a samu mutum bayan shekara ɗari aka tono shi a gan shi yadda yake ba shi ba ma likafanin da yake jikinsa sai samu na alfarma ba abin da zai yi to shi sai ce awai ja'alallahu ma ya khataru wala san abin da ya zaba amin tamam mafi yau malamai sun tabbatar da cewa wanda duk ya fi karfin zuciyarsa ya baya fin son zuciya haka bata wato irin haka Allah yake masa amma wanda duk yake bin san zuciya an kanan lokaci awa biyu zuwa uku dama sai ya fara gundura jama'a wanda duk bai fi karfin zuciyarsa ba to bayan da yana mutuwa zai lalace amma in ka fi karfin zuciya ka kasa ba ta iya cinka ba wannan halittun ba za su iya cinka ba mu kuma matsalar mu ta yanzu shine duk abin da zukatan mu suke so to shi muke yi ba ma san komai fa'iza faraga kamar da ashek Allah ibn Fodi rahimahullah ya ce idan ya gama ja'ala halfal hajiri turaban wato dutsen da aka sa a cikin fake na kabarin bayan an sa mutum a ciki aka saka wato tubala ko kuma duwatsu aka kakkare shi to kuma sai a sa ƙasa a kuma tallafi wannan duwatsun da ita wato kamar yadda magini in zai yi gini ya sa bulo da bulo sai ya saka ƙasa a tsakani kwababbiya to haka zai yi ko kuma ya saka ya tallafe shi ya tura ya tura ɗanya wato ƙasa wacce take bushashiya min ra'asil mai yafi ila qadamaihi tun daga kan mamaci har hashi'an yana mai tawaru'u fa in kana al sulban idan kuma ƙasa kabar mai ƙarfi ce gurin wataƙila dutse-dutse ne ma laisa fihi turabun ya zama babu turbaya a ciki fala ba asa an yi utabin ramli ba laifi a zo da rairayi ya furashu ta hatal mayyiti a zuba ta a ƙarƙashin mamacin wato a zuba a zuba shi a ɗora mamacin a kai in gurin mai ƙwari ne le daruratin fi zalika saboda larura akan wannan li'annahu in baƙi ya dunahu shi mamaci in ya zauna ba wannan turbayar in ma a fi kabari sai ya narke a cikin kabarin wa yushtar ifin ramli an ya kuna ɗahira amma wannan turbayar da za a ɗebo a zo a zuba a gurin an shar'anta ta zama tsatsarka bisa lafi allau kana alkabar turaban sabanin idan ƙasar gurin daman turbaya ce fa itiyanur ramli fihi bid'a a je a zo da wata ƙasa daga wani guri a zuba wannan bid'a ne a musulunci babu shi fa idza furiga fi lahadil mayyit idan aka gama sa mamaci a cikin kabari aka tattoshe aka tsatsare aka yi komai falyatarabbas qalilan shi wanda ya sa shin ya dan dakata kaɗan kabala an yi akuza fi shaddin lahadi alal mayyiti kafin ya shiga toshewa ya gine wurin liyata zakara hal na shi shay'an mimma taqaddama wasfuhu dan ya tuna shin ya manta wani abu daga cikin abin da aka ambata na zai gyara masa likafani ya kwance yi kaza yi kaza kasa ta shiga a sa tubala a kakkare komai sai ya tabbatar ya manta wani abu ko bai manta ba sai a shek ya ce fa in kana ma'ahu gairuhu mimman ya ariful hukuma fi zalika kana aula idan tare da shi wanda zai saka mutum a kabarin akwai wani wanda yake ya san hukunce hukuncen shari'a dangane da binne mutum kana aula wannan abin ya fi faman da siya min huma wanda duk ya manta daga cikinsu ko wanda ya saka mutum a kabarin ko masanin in ɗaya manta la'allal akara yuzakiruhu wato ɗayan sai ya tuna wa ɗaya to in an yi wannan an tabbatar ba a manta komai ba sun bai akuzu fi shaddin lahadi to kuma sai shiga cikin toshe wato fake din kabarin wa yamtasilu sunna sai ya kuma kwatanta sunar annabi alaihi salam bi qaulihi da faɗarsa bismillahi wa ala millati rasulillahi to abin da zai faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam yazo tattoshewar yace bismillahi wa ala millati rasulillahi fa idza sawwal labina idan kuma ya daidaita wayannan tubala komai ya zama daidai ya shafe ya toshe ko ina ya kulu sai ya ce allahumma innahu qanna zalabika ubangiji yau ya fa sauka gurinka bakonka ne wa khalafa duniya wara a zahrihi ya bi duniya bayan bayan sa shi da ita har abada ba zai sake komawa ba waftakara ila ma indaka yau fa ya buƙaci abin da yake gurinka na rahama wa anta ganiyun an azabihi kai mawadaci ne ga burin yi masa azaba Allahumma ya ubangiji sabbit inda mas'alati man dikahu yayin tambayar da za a yi masa kabari Allah